Zanni ɗaga Muhammadu, uban Muhammadu ka ke nisa.
Houses.com.
sanni na ga Muhammadu, uban Muhammadu ka kere sa'a. Barista Mahamudu Rabbu kai yayi wa mai nan ƙasar sifawa.
Mana ta kalabiya, da biyar kalabiya. Bajimi ɗan Muhammadu, ga uba ga Muhammadu. Sassalar ɗan Bodiyo, shehu namu mujaddadi. Malam Buhari saso na san. Sarkin farko na tambo Malam Aliyu Buhari magangara farkon sarkin kudin tsiba Malam Abdullahi Aliyu Malam Sa'idu dan Galadima Sai mu je Jasir Muhammad Jasir Muhammad Sa'idu Siba har zuwa mai martaba mai na barista mamudu mai tsiba
Naku Productions.
sannan ta ga muhammadu uban muhammadu ta kere sa'a barista mahamun rabbi kai yayi wa mai nan kasar sita Sanni na ga Muhammadu, uban Muhammadu ka kere sa'a. Barista Mahamudu Rabbu kai yayi wa mai nan ƙasar sifawa.
yayi wa mai nan kasar sita
Eh sanni na ga Muhammadu, uban Muhammadu ka kere sa'a. Barista Mahamudu Rabbu kai yayi wa mai nan ƙasar sifawa.
saboda allah rayi mai ubangiji shi ke yin ɗaukaka mai raba baiwa ko ina ga talikai wanda ya yi wa ya haskaka daga cikin falala ta sa babu mai tuhuma ko ya haka mai na ka zama shakira shakirari kai ne mai na nasiba Sanni na ga Muhammadu, uban Muhammadu ka kere sa'a. Barista Mahamudu Rabbu kai yayi wa mai nan ƙasar sifawa.
san wakar ƙasa mai na shi ya biyo ka da tambara almajiri gundun mawaƙi yayan indo mara kagara ita sarauta ta kuce mai na babu abin da ya gagara an gogon hausa tugin biyar mata daraja mai nan siba Sanni na ga Muhammadu, uban Muhammadu ka kere sa'a. Barista Mahamudu Rabbu kai yayi wa mai nan ƙasar To sifawa.
girma ya zo maka mahamurka hauka ragataka Allah ya taya riko ya ilahu ya zamda ba maka ya zamo a gani naka aka za a cikin aiki naka dan hatiya aisha mama talatu uwa a gurin mai nan sifa Sanni na ga Muhammadu, uban Muhammadu ka kere sa'a.
sifa Barista Mahamudu Rabbu kai yayi wa mai nan ƙasar sifawa.
kana ɗan kankane Mahamud girman ka ya bayyana an yi murna ko ina a bikinka ana kan magana baiwar da aka yi maka sai da duk makiya suka razana almujibin da a wace kudura ta yi ce ta riga ya ba gauga Sanni na ga Muhammadu, uban Muhammadu ka kere sa'a. Barista Mahamudu Rabbu kai yayi wa mai nan ƙasar ka sifawa.
kira ni salula maka gaisa sai maka karkata da bayanai na amincin aminai din ban kayata ka ce farfesa na wayau mai nan ta tabbata sultanin gobe mai na allahu ya ita nufi kasar siba Sanni na ga Muhammadu, uban Muhammadu
zo zuwa lokacin ga ina kan tafiya daga kaduna zuwa kano ayyukanmu dare har safiya birnin shehu na so zuwa gwamnatinka aminin gaskiya da ni da kai ba tambaya mai na sannu da fama mai nan sifa Safida ga Muhammadu, uban Muhammadu ka kere sa'a. Barista Muhammad Rauf kai yayi wa wainan kasar sifa.
To ka taka lafiya nawa ka zama turmi shadaka Ka gaji gwagwarmaya don mahaifin naka ya fi haka Mai haƙuri ga juriya mai na kowa na shaidar haka Rana ta haskaka tafin hannun wa zai tare su Safida ga Muhammadu, uban Muhammadu ka kere sa'a.
ba.
Barista Muhammad Rauf kai yayi wa wainan kasar sifa.
Mahmudu mu je zuwa gun ado sai dai a yi kwaikwaya. Ga kamala ga azanci batun ilimi kai mamaya. Ilimin ka na addini da zamani da gani ba tambaya. Mai daraja ka tatura ka zama gar na kake bijimin kasar sama.
Safida ga Muhammadu, uban Muhammadu ka kere sa'a.
Ba.
Barista Muhammad Rauf kai yayi wa wainan kasar sifa.
Ta nasabar ka bar faɗi batun juman zaki kai babba ne. Barista Mahamud wanda bai tsoro ko so ne. Bai da kyashe man sani Mahamud ko ba yaro ba ne. Kamar yaro yake a mahalinsa na manya ne mai nan sifa.
Safida ga Muhammadu, uban Muhammadu ka kere sa'a.
Sifa.
Barista Muhammad Rauf kai yayi wa wainan kasar sifa.
Sansalar ɗan bodiyo shehi ɗai a waliyan duniya. Uban Buhari Muhammadu tushen gidan sifawa indiya. Ikilasi kun riƙe addinin musulunci kun iya. Sifawa gaisuwa sannu jikokin ɗan bodiyo sifawa.
Safida ga Muhammadu, uban Muhammadu ka kere sa'a.
Sifawa.
Barista Muhammad Rauf kai yayi wa mainan kasar sifa.
Yaban gwani ai dole ne basara ke je ka lafiya. Takawa lafiya yari makai ka sai ta lafiya. Gyara gantsi na tayan bakaki alakaro lafiya. Mai nan sifawa uban Muhammadu daga Muhammadun sifa.
Sannida ga Muhammadu, uban Muhammadu ka kere sa'a.
Sifa.
Barista Muhammad Rauf kai yayi wa mainan kasar sifawa.
bayar duniya kai ne na kira motsin tida bagon gulbi na ce ba shi keta ruwa ko kwai gada me yasa haɗiya take batu na dama ruwa ko sai kada barista ka iya zuwanka ko ta anan na ga ɗan shirin gauga Sannida ga Muhammadu, uban Muhammadu ka kere sa'a.
Ba Barista Muhammad Rauf kai yayi wa mainan kasar sifawa.
Kariyar basu tilate masta Afnon ya gagara Hikima da azanci ko balagar zance ba jira Harshen sakalau yake hausa fal bakin ku ya kura In ku turanci kuke barista bai da sa'a mai nan sifa.
Sannida ga Muhammadu, uban Muhammadu ka kere sa'a.
Sifa.
Barista Muhammad Rauf kai yayi wa mainan kasar da sifawa.
gadon ilimi ake sai in ce kai gadon podium shehi kun san ya kware fannoni kansu yake iyo amala ɗauka yan duka mahamun na faɗa ko kunjiyo mai nan sifawa barista gatan shari'a sifawa Sadda ga Muhammadu, uban Muhammadu ka kere sa'a.
sifawa Barista Muhammad ranku kai yayi wa mai nan kasar sifawa.
zo ku ga ya taho dubin matasa sai shauki suke manya-manya da kankana mai martaba sai rusunawa suke suna daga hannuwa suna du'a'i karawa suke shingide mai na kake yari maka zama tauraron kasar sifa Sadda ga Muhammadu, uban Muhammadu ka kere sa'a.
Sifa.
Barista Muhammad ranku kai yayi wa mai nan kasar sifawa.
kyauta ma halinsa ce mahamud kamar sarfa yake bai san ya gano wani da damuwa har karkarwa yake don ya yi masa taimako tausayinsa cikin ruhi yake uban muhammadu ka gama lafiya mamun mai nan kasar siwa Sadda ga Muhammadu, uban Muhammadu ka kere sa'a. Barista Muhammad ranku kai yayi wa mai nan kasar Aiki sifawa.
mai hange kake rabbi ya yi baiwa mara kirguwa Bauna saniyar sake da wada giwa sai tsoron zuwa Mushe na gizaka sai kwafa karnuka ba sa zuwa Turange da kai nake mai na sanne da kwazo farin sifa Sanni da ga Muhammadu, uban Muhammadu ka kere sa'a. Barista Muhammadu ranku kai yayi wa mai nan kasar sifawa.
Farfesan waka ne da tambaranka yake doka maka Mahamud an sha naɗe mai na kowa haka zai ce maka Tun daga gwal zinariya kyala azurba mai ya rage maka Kana tare da gimbiya hausa ka gama samun duniya kan baiwa.
Sanni da ga Muhammadu, uban Muhammadu ka kere sa'a. Barista Muhammad ranku kai yayi wa mai nan kasar sifawa.
mai na ga muhammadu uban muhammadu na zo gaisuwa rawani ya kayata gashi kan daraja kololuwa waye zai ja maka nasarori kayan rayuwa ka gode kai dai kawai mai na danka zagaya duniya siba Sanni da ga Muhammadu, uban Muhammadu ka kere sa'a. Barista Muhammad ranku kai yayi wa mai nan kasar sifawa.
kan ladima kake gane sama ga martaba matashi dai kamar ka kasar nan san ba mu gan shi ba ga ilimi kuma ga kuɗi ga sarauta tushen martaba barista mahamud uban muhammad ne mai nan kasar sifa Sanni da ga Muhammadu, uban Muhammadu ka kere sa'a. Barista Muhammad ranku kai yayi wa mai nan kasar sifawa.
a cikin lokaci guda rabbi ya yi maka baiwa daki daki birnin shihun musaffata ranar nan kai an sha mamaki kowa tambaya yake waye mai wannan arziki mai na nera bagar dama mahamudu barista na munasiba Sanni da ga Muhammadu, uban Muhammadu ka kere sa'a. Barista Muhammad ranku kai yayi wa mai nan kasar sifawa.
An masa abu uku rigis daraja ta hau hawa ya zama lauya ba musu barista ne mai nasuwa sannan ya mallaki gimbiya hausa sun auren su na shakuwa sai sarauta ta yi ta mainan sifawa wadda ba a yi wa ko Sajjada ga Muhammadu, uban Muhammadu ka kere sa'a.
ba Barista Muhammad Rabu kai yayi wa mai nan kasar Sifawa.
madalla shukuran mahamudu daban kake na sani ga tulun nasarori ginshiki shi ne tushen gini in allahu ya yo amincinsa ba mai makara zani uwar zuma ka muje kawai ba gudu nazara dai ta kace ba Sajjada ga Muhammadu, uban Muhammadu ka kere sa'a.
ba Barista Muhammad Rabu kai yayi wa mai nan kasar Sifawa.
Masarautar tammuwal dogon daji da gindi nake kira da sifawa duka dai kuke jikokin shewa ake kira ya'ya na buhari buhari ɗagun shewa bin kira masarautun nan duka zuwa ga shehu suke tafiya mai nan sifawa Sajjada ga Muhammadu, uban Muhammadu ka kere sa'a. Barista Muhammad Rabu kai yayi wa mai nan kasar Sifawa.
Matar mai martaba mai na sannu uwa ga Muhammadu. Hafsa Sunusi Shehu Sifawa Hatiya ‘yar Muhammadu. Mata ga Muhammadu amma hamun sarari makurar gudu. Ita ce tauraruwar mai na sai kuma ta kuma ta gurin gagiwa.
Sajjada ga Muhammadu, uban Muhammadu ka kere sa'a. Barista Muhammad Rabu kai yayi wa mai nan kasar Sifawa.
tarbiya ga hankali ya ilimi Allah ya daɗa miki uwar gida hasken gida hankalin kiwa zai kushe miki ga haƙuri da biyayya ga yawan natsuwa duka an miki Allahu ya yi muku ni'ima da ke da mai na kuyo godiya kawai dan baiwa.
Sajjada ga Muhammadu, uban Muhammadu ka kere sa'a. Barista Muhammad Rabu kai yayi wa mai nan kasar Sifawa.
na yi masa addu'a Allah ya raya ya yi masa tazkiya Muhammadu Mahamud jarumi ya zamo mai tarbiya ya zamo mai son ibada da addini duka lafiya Muhammadu jikan Muhammadu ya zamo hasken duka duniya sifa Sakida ga Muhammadu, uban Muhammadu ka kere sa'a. Barista Muhammad Rabu kai yayi wa mai nan kasar Sifawa.
gaisuwa ga iyayen mainan sifawa zambiya honorable justice muhammad sa'idu sifawa na ce chief judge of sokoto alkalin alkalai jinjina mahaifin mahamud mai na mai horon ayi gaskiya dattijo ka zama shishike irin ku babu yawa ni ina sani alƙalai masu gaskiya masu son a kwatanta ba yawa abdullahi sa'id sibawa kai ma gaisuwa na ke yari man sibawa allahu ya bar girma duka uban masa ba kake uba gurin zainaba da aminatu uba gurin umar har da bashar duka dai 'ya'yanka ne a mijin aisha da sadiya an gogon sadiya gaisuwa daga mainan sifawa ya ce na faɗa muku abubakar sa'idu an sifawa ga gaisuwa turakin sifawa kane na taho na wajen jina uba abunsa ashiru da yusuf har da su nasiru kuma ga gaisuwa mai na ne ya faɗan in faɗa muku mai girma gwamna gaisuwa aminu waziri na tambuwal uba na jibo da haruna turoma da abba nake nufi sannu gwamnan sakkwato mai nan sifawa ya yi jinjina Zastin abubakar mu'azulami ya yi ɗaban manta ka ba Dikan Hassan ɗan ma'azu honorable na yi jinjina Baban Bello da Safiya ban manta da halinka ba Ga mujegun Hadiza to angon Hadiza ka iya Abdulkadir Sa'idu tambo albakaki ka tatura A giran kadi na sakwata baba muna daɗa jinjina ga baban mustapha da mahe miji na kwamishina aisha madawaki matarka ce alakaro daraja barista bara usa'idu sifawa ga gaisuwa galadiman sifawa allah daɗa martaba sannan mai martaba muhammadu buhari tambari sarkin kudin sibawa mai martaba Allah daɗa lafiya rawani kai kai mana godiyar muku ba ta misaltuwa mai nan sibawa kai ka naɗa Allah daɗa daraja gaisuwa famsa ɗayar abal ina yi maka jinjina cikan waziri nake nufi uban abas da gida ɗan muke zuwa barista sano su shehu sifawa ga gaisuwa baba gungin biya hausa baban abba nake nufi kaka ga muhammadu mahamud sifawa nake nufi maina ya ce ya gaisuwa ɗanka ne ba ayar tambaya
sanni ga muhammadu uban muhammadu ka kere sa'a ba Barista Mahmud Rauka yayi wa bainan kasar Sifa.
gaisuwa ga iyaye mata ba zancen in tsaya hajiya aisha sifawa farfisa da gaisuwa mama talatu nake nufi mahaifiyar mainanmu na gaskiya jaju allah da girma allah ya karo dukkan martaba uwar gidan jojin gaba daya sannu farkon magana uwar mu dai gaisuwa nake na karo jinjina alakaro lafiya na alakaro lafiya da daraja ni'ima ce ta hawa hajiya fatin masifawa ke ma ga gaisuwa mama amir da nake nufi allah ya bar girma bisa daraja Hajiya Maryam sifawa ke ma ga gaisuwa. Maman Yasmina a gaisuwar ba zan manta ki ba. Hajiya Aisha yari make ma dai ga gaisuwa. Hajiya na da sifawa ke ma ga gaisuwa. Hajiya Halima ya ba ina da dami ko gaisuwa. Kaji iyayen arziki Muhammad mai na yayi muku gaisuwa Daga ɗanku nake nufi mai nasibawa ya san mutum Sanni ga Muhammadu, uban Muhammadu ka kere sa'a.
ba Barista Mahmud Rauka kai yayi wa bainan kasar Sifa.
Manyan yayye da gaisuwa ba mamanta ba Barista Hamsatu Muhammad sifawa gaisuwa Maman Asama babbar yayar mai na nake nufi ga alhaji mustapha yare man sifawa gaisuwa baban maryam da zainabu ba zan manta ku ba ashiru sifawa kai ma ya zanyi na tsallake ga sama'ila ɗahiru ɗan sarki kai ma gaisuwa shehu basharan bodan ga sannan masoyan gaskiya
Sanda ta ga Muhammadu, uban Muhammadu ka kere sa'a.
Ifa Barista Mahamud Rabu kai yayi wa mai nan kasar Sifawa.
kannan ka na zowa da gaisuwa mai na zan masu jinjina ummi hadiza justice sibawa na zo na yi gaisuwa baby samira justice sibawa ke ma ga gaisuwa sadiya justice sibawa ke ma ga gaisuwa mommy huraira justice sibawa ke ma ga gaisuwa Abba Sa'id Justice Sifawa ba zan manta ta ba. Buhari Justice Sifawa yana nan shi ma gaisuwa. Kan ne mai na kenan mai nan Sifawa masoyin kowa.
Sanda ta ga Muhammadu, uban Muhammadu ka kere sa'a.
Sifa.
Barista Mahamud Rabu kai yayi wa mai nan kasar Sifawa.
abokan mai na kuma a wakar ba a manta ku ba garba mai garidin yaƙi na kawo gaisuwa na jibo aminu waziri tambuwan ma gaisuwa ahmadu yari masifawa na zo ka da gaisuwa nasiru turaki sifawa kai ma ga jinjina Sabiru Abdullahi diba kai ma ga gaisuwa babban maji daɗi a gurmai na ai ba zan manta ka ba. Nabil sai da Mustapha na faɗi ba zan manta ka ba. Kun ji abokan mai na dai Mahamud wannan mai nan ƙasar Sifa.
Sanda ta ga Muhammadu, uban Muhammadu ka kere sa'a.
Sifa.
Barista Mahamud Rabu kai yayi wa mai nan kasar Sifawa.
kakannan mai na ga gaisuwa gaisuwa mai daraja kun zauna lau lafiya da mutane ba wata tsangwama hajiya huraira sa'idu sifawa mai martaba hajiya mai ramu emiya ya ya ga jinjina Sultan Ibrahim da soki dole in yi maka jinjina. Sako ne na isar muku daga mai nan sifawa duka. Mahamud da Muhammadu uban Muhammadu mai na nake nufi sifa.
Sanda ta ga Muhammadu, uban Muhammadu ka kere sa'a.
Sifa.
Barista Mahamud Rabu kai yayi wa mai nan kasar Sifawa.
Na ga Muhammadu, uba Muhammadu ka kere sa'a. Barista Mahamud Rabbi kai yayi wa mai nan kasar sifa.
Barista Mahamud Rabu kai yayi wa mai nan kasar Sifa. Ya sani da ga Muhammadu uban Muhammadu ka kere sa'a. Barista Mahamud Rabu kai yayi wa mai nan kasar Sifa. Barista Mahamud Rabu kai yayi wa mai nan kasar Sifa.
Sannu ta ga Muhammadu, uba Muhammadu ka kere sa'a. Yayi wa mai nan kasar sifa.